أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الإداري العظيم ورضي الله تعالى عن أسعاد رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب واستثل الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواس قرب الأقلال فريد دهره على الإطلاق حاتم الأتماني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق والرشد والهداية بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة شيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونزرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياجي إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يوم منا زمانا قوم شاشدة a cikin jawahirul ma'ani akan wannan tafiya ta wannan muke wannan muka jiyo da karatun na biyu kenan Allah ya mana fatahi Allah ya fahimtar da mu albarka annabi muna magana akan shehanan da shehu tijjani ya zaɓa ko Allah ya zaɓa masa wanda ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya samu arwahu ya karbi kuma ya yi ahazi a hannunsu har ya kai shekara hamsin da shida to a hamsin da shida nan a nan ne ya sauka a busan goni a nan aka ba shi ɗariƙar tijjaniya ɗariƙar asalinta manzala sallallahu alaihi wasallam shekir ita shi shehu tijani shi ma ɗaya ne daga cikin ƴan ɗariƙa saboda haka amma Allah ya zahara sirrin a hannunsa ne shi ne aka ba shi hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da shida aka ba shi istigifari da salati wa manzo Allah bayan ya cika shekara hudu wannan yadda wazifar ta tashi kenan aka cika masa da la'ilaha illallah wannan kalmar da filashi to wannan a lokacin shauci yani yana bai cika shiga mutane ba manzo Allah ya ce yanzu ya koma cikin mutanen ma ya jawo su zuwa ga Allah da gabaki daya yana itizali ne anin nasi To, an kai Shaujani ya cika hijira na dubu ɗaya da ɗari biyu daidai, dubu ɗaya da ɗari biyu daidai aka cika da la ilaha illallah. Shi wazifa ko zikirai karɓa daga wajen manzo Allah, muhallat ne. an ga hanyoyin da ya biyo an ga mujahadan da ya yi wajen ibada an ga kuma irin karatun da ya yi a ko'ina yana shauƙa wajen wa'inda suke su ne khiyarul ummati daga wajensu ake koyan duk wani aiki rashin bacci tashammuri almuwazabati fil amali walmulazamati kowane irin abu da shi ya kai an kawo nan gurin to abin da yau za mu shiga shine lamma ajina lahu sallallahu alaihi wasallam fi ajin tariqatul ahmadiyya wannan sunanta tariqa muhammadiyya ahmadiyya muhammadiyya ibrahimiyya tariqa tijaniya sunanta kenan ahamadiyya muhammadiyya ibrahimiyya ana kiranta da dukkan wayannan sifofi duk sun tashi kaga in aka ce maka ahmadiyya muhammadiyya ibrahimiyya to duk za ka fahimci me ake nufi da tsarika ahmadiyya ta fito min hadaratul ahmadu ne ta fito kuma daga hanya muhammadiyya ne saboda haka abinda zai baka tajalliyat wanda Allah yi da manzo Allah cikin sunayen ahmadan wa ahmadan muhammad muhammadiyya ce ibrahimiyya ibrahimiyya ce to idan ka zo kana bin ɗariƙu ɗaya bayan ɗaya da sunayensu za ka ga an kikkira su da wa'innan sunayen daban-daban kuma to amma waye ya samu sirrin ahmadiyya a ciki ɗariƙan sun tashi kamar yadda na faɗa guda biyu ne ɗaya daga sayyidina ali bin abi talibin ne ɗaya kuma daga sayyidina rasulullahi sayyidina wujudi ne wanda ya taso daga sayyidina ali bin abi talibin shine farkon wanda ubangiji ya ba da manzo Allah izinin ya sanar masa to yawancin sufayen sun tafi akan wannan zubin ne yawancin sufayen duniya sun tafi akan wannan ne wannan mataki na biyu shi ne na sha Ahmad Tijjani shi kuma ya zo ne a babin wirasatul ahmadiyya muhammadiyya ibrahimiyya zubinsa ba zubin wa'incan waliyan ba ne duk ya ebo arwahunsu ne ya dawo da suna da ya dawo da su manzo Allah ya ce kabar kowane wali kabar kowane shehi ka dawo ni ne shehinka mubasharatan ya kaza sallama naman to shine wannan dariqa ahmadiyya siratul mustafawiyya annabawi wa fataha Allah lahu ala yadayhi Allah ya fatahin wannan dariqa akan hannun hannun shehu tijani saboda haka ake cewa dariqa tijaniya saboda fatahi ne a hannunsa kamar yadda zaka ce malikiya shafi'iya kamar yadda aka ce wa ɗariƙa shaziliya nakshbandiya sunusiya rufa'iya kaga mansubun ila a shehu ɗariƙa to kenan jaza bi an taƙula tijjaniya ya halatta ka ce tijjaniya kuma ya halatta ka ce mata muhammadiyya ya halatta ka ce mata kuma ahmadiyya muhammadiyya ahmadiyya saboda abinda ya zo shehu tijjani shi kansa muƙaddami ne a ɗariƙan bayan muƙaddami yana karanta ɗariƙan shi kansa saboda ka bayarwa yake yi waye shehin ɗariƙan manzan Allah ne. Fata Allahu alaihi dai sallallahu alaihi sallama, manzan Allah ya masa fatahi, wa a habarahu, manzan Allah ya bashi labari, annahu huwa murabbi shi zai masa tarbiya, wa kafilihi shi zai lura da shi, wa annahu la yasilu shay'un min Allah illa ala yadayhi babu wani abin da zai samu daga daga Allah sai ta hannunsa wabi wasiƙati kuma ta wasiƙansa ne kaga na dawo da ke na an yi ma shau tijani saiti kenan wa qala lahu sai yace masa laminatu lil mahluki alayka min ashiyahi tariq na maka lamana na halitta akan ka daga wajen shehanan dukkan dariƙa fa ana wasitatika ni ne a tsakiya in ji shauci in ji manzo Allah ni ne a tsakiya wa mumidduka alal da haƙiƙi komi madadina ni ne mai maka madadi alal ta haƙiƙi alal ta haƙiƙi kaga akwai kowa zaka iya cewa Allah ne ke manzo Allah ne ke maka madadi haka ne shine kaga kowa zai ce Allah ne yake bashi haka ne to amma manzo Allah ne ke bayarwa to a wajen bayarwa madadin da yake zuwa min hadaratul kullu waliyin min ladun adam illa nafi fi suri daga hadaran shi a madad tijani ne kowane wali yana akhazi ne a gaiba a hadarin shi tijani kowane wali yarju ilaihi ya muddu ilaihi duk komai zai koma gare shi ne fatruk anka jami'a ma akhadta min jami'i tariq ka bar duk wanda duk wani origin da ka karba na kowace dariƙa haka manzon Allah ya ce wa shehu tijani wa qala law yace masa ilzim hadhihi tariqa min ghairi halwati ka karbi wannan dariƙan ka rizimci karanta ta ba sai ka shiga halwa ba wala aiti zalim anan nasi ba kuma sai ka kauce ga barin mutane ka shiga daji ba hatta ta silu makanikan laziwu ittabi har sai ka sadu da mukamin da aka maka alƙawari shi wa anta ala halika kuma kana nan tangaran min dikin wala harajin babu kunshi babu takura wala kasartul mujahadati babu kuma yawan mujahada wannan duk wanda ya san sauran ɗariƙu zai iya ganewa haka. Karanta ɗariƙa daban. Tsalle a cikin ɗariƙa bayan ka karanta kana karanta ɗariƙa ka riski mahallin tarbiyya daban. Mahallin tarbiyya shine kashe kanka da Allah ka rayu da Allah. duk yawancin waliyan duniya aksari da wuya su yi shi a gida daji suke fita daji suke fita wajen sayyaha mutum yana fita neman sanin Allah ya shekara arba'in bisan Allah ba amma ya tsarkaka wajen gyaran zuciya zai zauna da shi da damusa ko da shi da zaki a waje ɗaya ko da shi da maciji a rami ɗaya amma ba wanda ya taɓa kowa amma bai san bai fahim ba a buɗe masa hijabi ya gane me ake nema ba kamar yadda mu muka tashi mun samu idan mutum zai tafi aikin haji aksari sai ya rabu da matarsa ma ya tafi aikin haji dalili ba dole ba ne ya dawo tafiya ce ta mota wanda ake kiran tafiyan kafa kaga yanzu kuwa in sha Allah inda ka tashi a jirgi a nan karfe hudu awa hudu ne da ka sauka awa hudu da rabi da ka sauka a cikin madina wannan wani aiki aka yi daban to haka idan mutum in mutum ya gane wannan to zai gane abin da nake nishi duk ɗariƙun baya idan mutum ya tashi sanin Allah za ka ga mutum ya zama kan mahaukaci ne aksari zai fita daji zai zamo kaman ba a daidai yake ba saboda neman fahimtar Allah shi yasa waɗanda ba su fahimci inda aka sa kai ba suna ce ai waliyan da ba sa ado suna kaza suna kaza suna kallon su to wannan a ɗariƙan tijjaniya ce ta fara zuwa da wannan shine da ɗariƙar tijjaniyan ta zo ita kanta ana shan wahala a cikin sanin Allahnta sai zuwan shi Ibrahim shine dawaitu wa sahaltu at-tariqa ila al-haqqi li kulli murid al-wasli lil haqqi bil haqqi aikin da shi Ibrahim yayi kenan duk waliyan sun tafi zaka ga mutum ya tashi yana tafiya a sama kaman tsuntsu amma ma'arifan bai sani ba za ka ga mutum yana taka ruwa yana tafiya amma ma'arifan bai sani ba to wannan sirrin ma'arifan shine raya da shau tijjani ya zo da shi a zamaninsa ya kafa rayan ma'arifa na tarbiyya to a zamanin san an ci keke da keke mutum zai shiga halwa ya mutu a ciki zai shiga halwa ya mutu a ciki to kaga an gane wala itizalin anan nasi ilzam haji dariqati manzo Allah ya ce kalizanci wannan dariqa ko anan zaka gane gaskiyan hakan yanda manzo Allah ya faɗan hakan ne ilzam haji dariqati min gara min gairi halwati na sha ba ma wani ba ni na shigar da mutane tarbiyya suna harkan kasuwancin su kuma suna wasoji ta gaba halwan kenan ma kwata-kwata gaba ke daya ba wani ba ni na ga kuma malamai sun yi haka in sun ga abun zai kai wa mutum karo da karo ba zai iya ba sai a bashi dama yayi haka na ga wanda suka shiga tarbiyya da kalman da ismul jalala babu ma'awali na ciki kuma suka kai na ga wa'annan gaba daya na ga shehin ya ba wa alkali mustapha ba da ma'awali ya yi wusuli ba na ga irin wa'annan daban-daban saboda idan an zo ana bukatan sani ba a iya sani ba ko aiki ba zai barka kai ba to za a taimake ka a baka abin da za a yi kuma a sa ido a kanka ka kai kaga min gairi halwacin babu halwa wala tizalin anin nasi balle ka guje ka kauce wa mutane hatta ta silo makamika alladhi wa ittani wa wanda aka maka alƙawari da shi wa attani wa anta ala halika kana cikin halin ka min gairi dikin babu kunci wala harajin kuma babu laifi wala kasarta mujahadati babu kaga manzo Allah ya lakana wa shojani sirrin ya fito daga shojani kuma yana su tafiya wanda duk sauran waliyan baya ba haka bane kuma yanzu gashi duk mun gani ana kan gani ana yi kuma kuma ana kaiwa wa taruk anka jami'al awliya kabar dukkan wani wali fa min hin qala lahu sallallahu alaihi wasallam daga wannan lokacin ne manzo Allah ya faɗa Shehu Jani hadhihi alqawlata ya faɗa masa wannan magana tarku jami'at duru kabar kowace dariƙa ai ya karba nasiriya ya karba tajiriya ya karba hallutiya duk ya karba tunda hallutiya ya lakkanawa Alhaji Shehu Mushiri limanin sa ya lakkanawa Sayyidi Ali Harazmi to duk manzo Allah ya ce ka bari wa tarku ɗalaban min jami'al auliya karka sake neman komai a wajen dukkan waliyai karka sake neman komai a wajen dukkan waliyai wayannan su ne mafasin su ne abubuwan da mutum zai lura shi abin annabi ake bi ba kowa ba wanda ya ce ga yadda suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ga abin da ya ce masa a bangaren mu mu imani ne ya kamata mu yi wanda bai yi imani ba in ya ga dama ya karyata amma kuma ba za mu karyata ba kuma da bamu karyatan ba sai muka ga abin da ya faɗan gashi Allah ya tabbatar to wanne ne da gaskiya kenan nashi ne tun da ba zai yi halwa ba ba zai ba zai yi komai ba amma zai zai riski wannan akan tarbiya na yi magana baya a kusi ɗakin da shehu ibrahim ya shiga ya yi halwa don rage zafin hadaran halwa na shiga ɗakin na yi nafila cikin ɗakin taburman da shehu ibrahim ya yi halwa a kai na yi nafila a kan taburman ya roƙi allah Allah ya ɗauke zacin halwa, ya ɗauke zafin tarbiyyar. Ƙabari ya kai na mutane saba'in tsakanin larabawa da ajamu wanda suka rasu a cikin karanta tarbiyya duk na ziyarci kabarinsu a kusi wanda in mutum yana karanta Allahumma alaika ma'awwali wa bika malazi wa ilaika iltijai wa alaika tawakkuli wa bika shiqati wa ala hawlika wa quwwatika ikmadi wa bi jami'il majari ahkamika ridai wa iqrari bi sirriyani alqayyumiyyati fi kulli shay'in wa adam ihtimal furuji shay'in dakka aw jalla ana ilmika wa qahrika ta lazatu sukuni wannan kwakwalwa fashewa yake jini ya fito ta hanci ta kunne ta ido mutum ya mutu wannan kabarinsu su ne wa'inda aka yi wa'innan duk gaba daya shehu ibrahim ya sake komawa ya roƙi allah shi ne aka ɗauke shi ne ma'anan ɗawaito sahaltu ɗariƙa ilal haƙƙi likullin muridil wasali lil haƙƙi bil haƙƙi yanzu sai ka karanta kana yawo ba komai kaga magana ta yi domin shehu ibrahim ai aikin shehu tijjani ya zo yake saboda haka abu ya yi daidai ya zauna akan mimbarinsa da kujeransa wanda bai sani ba da shi muke magana ba idan yana neman sani ne kuma ya dawo yadda ake yi ya sani amma wannan shi ne dalili to kaga ashe tun da manzo Allah ya gaya masa manzo Allah ya yi gaskiya shehu jani ya yi gaskiya shehu ibrahim ya yi gaskiya shehananmu sun yi gaskiya da wannan domin mu mun san ana ganin annabi Muhammadu. Kuma mun san maganar gaskiya ce, saboda haka don wani bai sani ba, ba za mu ce masa wani abu ba. Don malamin da yake bangaren arts da wanda yake bangaren science, baka isa ka karyata wannan bangaren ba, kowane bangare. In kai ka dan arts ne, za a gaya maka za a sa allura a kan ruwa ya tsaya, ba ce insha Allah ba kuma ya tsaya. Sai ka ce ƙarya ne. to kaga in mutum ya karyata da gari yara ma da su yan secondary da su ce shashasha ne kenan abinda Allah ya ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna to mu a cikin tafiyan abinda muke kai mun san wa'annan abubuwan da muke magana mun sani don wanda baya ciki ya zo ya ce ƙarya ne bai yi daidai ba ya saba da ka'ida ka'idan wa ya saba ba za a iya ba da hankali a kan wannan ba. Fanzura yi makalla, ka duba Allah ya maka rahama, hadal iti na'u, yadda kula na manzan Allah ya shiga kan shi wata jani. Wa hadil muhabba da wannan so da manzan Allah yake wa shau jani, wa hususiyatan da yadda yake bantu min sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama daga hadaran sayyidul wujudi wa hada yadullu wannan yana maka nuni ala anna li sayyidina radiyallahu anhu martabatan azimatun inda Allah ta'ala Shaus Jani yana da wata martaba mai girma a wajen Allah kama a habar biha sayyidul wujudi manzon Allah ya ba wa Shaus Jani wannan labarin fi gairi ma marratin ba so ɗaya ba figari ma marratin ba so ɗaya ba wazalika wannan kuwa anna man kana usulu ala yadayhi duk wanda fatahinsa ya zamo yana hannun shau tijani ne wa fata kana maqamuhu a ala wa ajallu wa arfa'u idan fatahinka ya zamo a hannun shau tijani ka samu fatahi a hannun shau tijani to kana maqamuka makaninka a ala ya fi ɗaukaka wa a jalla wa alfa'u kun san me dalili ashabuka a sahabi wa fuqara'uka fuqara'i wa talamizuka talamizi kaga ilhaki ne kyauta ce ta Allah kyauta ce ta Allah domin manzo Allah ne ya ga shauki haka saboda haka idan mun zo za mu sake bambantawa mutum ya gane ga yadda abin yake nufi ga yadda abin ake nufi da shi kuma baka isa ka ce ƙarya ne ba in ka ce dama kawai sunan ka tantalbace ce ba da kai ake magana ba baka san abin da ake ba ka yi kutse ne cikin tukin jirgin sama baka iya mota ba baka san abin da ake nufi ba duk wanda ɗariƙarsa ta zama wata tijjaniya ce yana da makami murtafa'i yana da daraja murtafa'i a jallu wa arfau akan sauran waliyan gidajen saboda almajirin manzo Allah ko ka yarda ko baka yarda ba ya ci almajirin annabi Isa ya ci almajirin annabi Musa ya ci almajirin annabi Ibrahim ya ci almajirin annabi Nuhu saboda kuntum khayra ummati ai ba aikin ku bane aikin mai abin ne ai saboda darajar manzalin aka ja mu ko mutane ko mutanen annabi Ibrahim ba su zama masu girma bane suna da girma amma gashi nan an fifita mutanen annabi Muhammad akan wayancan mutanen to haka almajiran shehu tijani radiyallahu anhu saboda mirasin su yanda annabi Muhammad ya zaɓe shi ya sa shi ka uturuk kullu turuka kabar kowane tsarika kabar kowane shayi ka dawo ana shehuka ana kaciluka ana murabbika wannan na daban ne saboda haka wanda aka masa wannan istifa'i muhammadiya to almajiransa su ma sun shiga cikin wannan karabka ne saboda haka sun yi daidai da wanda kujerarsa aulaya na annabi isa ne da wanda kujerarsa aulaya na annabi musa ne da wanda kujerarsa aulaya na annabi ibrahim ne da wanda kujerarsa aulaya na annabi nuhu ne gadon annabi nuhu ne dukkan su nuwabu rasulullahi ne dukkan su na'iban annabi ne haka abin yake haka abin yake to amma kowanne akwai zaɓin da Allah ya musu kowanne wannan shi ake nufi saboda haka kan ranka ya ɓaci dan an ce almajirai sai tijjani suna da darajar da ya wuce na sauran almajirai a'a ikhtiyar min Allah ba wanda yayi da kansa ba wanda yayi da kansa yimar aka yi an gane kamar huwa ma'lumun inda ahli tariq wannan haka yake sane a wajen mabuta tariqa wa kana ashabahu sabai shautu jani a azamu qadaran fil galibi min ashabi gairi sun fi mafiya yawa su suka fi daraja akan waɗansu daga cikin sahabban wasu daga cikin waliyai za ga wani bai kai wani ba wani ya rutuban da ya kai in za a haɗa shi da ilin wanda yake wancan rutubin ne martaban ne za ga na ɗari ka shautani yana gaba da wancan yana gaba da shi min al-ashari daga shi kana yarjila wani kama ashara ilai maulana abdulkadir jilani kamar yadda shi abdulkadir jilani ya faɗa fi kauli allazi qaddamnahu cikin maganar da ya faɗa huwa fadin albaydatun min nabi alifin ai din sai din mu insha Abdul Qadir yayi daidai da da da super icon ce wani yayi dubu wal farhu la yuqawam wanda ya fara karanta dariqan qadiriyya kuwa ya wuce wani yayi dubu To abin da ake magana, shin dubu na kowane zamani ne? Ko kuma daga zamanin da ya bayyana ne zuwa baya? Malamai abin da suka ce yana magana ne akan zamaninsa zuwa baya. Wasu suka ce a ai duka zamanin na aka ce a to ba haka ba ne ai idan aka keke da keke na'ibi ne na manzon Allah amma kujeran annabi Isa yake wanda yake kujeran annabi Isa ya kai kujeran annabi Muhammadu ne saboda haka to wanda zai zo a kujeran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine wanda nashi sha babban da wayannan gaba kida shine shamili gaba da shi yasa Shehu Ibrahim Shehu Tijani shi ma yace baydatu min nabi alfin wal farhu la yuqawwam baydatu min nabi alfin wal farhu la yuqawwam la yuqawwam mushirin bi hada li ashabihi yayi ishara ne akan sahabbansa kaga a zamaninsa zuwa baya bi anna fatahu wa wusulu kana ala yadayhi domin fatayinsa da wusulinsa yana hannunsa sallallahu alaihi wasallama wa man kana fatahu wusuluhu ala yadi sallallahu alaihi wasallama wanda fatayinsa da wusulinsa yana hannun yana hannun shautijani to kenan kana arfa'u qadaran ya fi kowa ɗaukaka wajen ƙadara, wa azamu sha'anan ya fi girman sha'ani, wa hadal fathu wannan fatahi da ya zo, wal faizu minhu da kwaranya daga gare shi sallallahu alaihi wasallama wa ka ala ra'as mi'atun min sani ashara al ya ji sambuni wa shalala nan ya yasa lissafin na wannan lissafin ya shekara dubu ɗaya da ɗari biyu ne بعد ألف أه. ومن ذلك الوقت أو أن الوقت والحمد لله godiya ta tabbata ga Allah Shehu Jani ya kai shekara hamsin a duniya komi ya faso kenan ya kai shekara hamsin dariƙa ta cika kenan saboda haka rayatu tarbiyya ta fara fita ta tara dafu alaihi al-asraru to a lokacin fa sai asrarai na ilahiyya suka yi ta zuwa wajen shauci tani wal anwaru da hasake hasake wat tajalliyatu da shiga hali zuwa wani hali wat tarqiyatu da taraki wa kamalul anwari da cikan anwaru haske fa min zalika al a wannan lokaci walufudu turaddu alaihim su kuma jama'a turaddu suna zuwa kaman warada ne eh ba za ka ce turaddu ana juyar da su ba a'a warada ne suna zuwa min jami'in nawahi wal aqdar ta kowane bangare jami'in nawahi wal aqdar li akhadi anhu kowa yana zuwa dan ya karbi dariqa wa ziyaratu kowa yana zuwa ziyara wa akazul asrari kuma kowa yana zuwa don karɓar sirrori wa min jumlati fiyudati yana daga cikin faidodin da ya zo wa shehu tijani ma talaqaina min imla'ihi alaina abinda muka same shi yadda shehu tijani ya mana imla'insa min hibzihi wa lafzihi yadda ya faɗa mana lafazin da yadda muka haddato gare shi وسيرد عليك إن شاء الله في هذا المجموع المبارك زام كاو مكسو أولا تال أبو مي البركة في محله محل سماء سبك ما تتكيف عليه abinda za ka tsaya a kansa mimma ya baharu lokul wanda kwakwalwarka sai ta gigita irin waridin da fuyubat da suka zo shirin tijani za ka ji su sai kwakwalwarka ta gigita wa baka sayyidina radiyallahu anhu ala hadhihi halati wannan fuyubat wal asrar wal anwar wat tajalliyat wat tarakiyat wal kamal al anwari yana suka zo shauci dani yace yana wannan halin min zalika lokaci a wannan lokaci fi tilkal baldati a wannan garin na abi samgun da shalala fi shahri ramadan haka ne? Wananu na taraddadu alayhim maratan ba da maratan mu kuma muna zuwa mu je mu dawo mu je mu dawo mu je mu dawo muna zuwa wajen shehu jani yana cikin wannan hali wa qaddamna li ziyarati tilka albaldati mun gabatar ziyaran wannan garin fi shahr ramadan min sanatin salasta awani wa mi'atayn alf ka gani shekara uku muka yi muna ziyara mu je mu dawo mu je mu dawo wato she lokacin shaujani na shekara hamsin da uku kenan a duniya wa fi kulli marratin a kowane zuwa mu daya nasma'u minhu ma lam nasma'ahu fillati qablaha za mu ji irin kwaranyan da yake mana wanda ba irin na baya muka sani ba min al-ulumi na ga ulumu wal asrar da sirrori wa lam azal uqayyidu ma samitahu ban wushe ba na ji abin da ya faɗa sai rubuta wayan li alaina ya mana imla'in sa min hibzi wa nafazi sun manta kala daga nan sai shehu tijani ya tashi min biladis sahara daga biladis sahara al-mazkura fi sadi ashara min rabi awwal annabawi a goma sha bakwai ga rabi awwal na watan manzo Allah sanata salasta ashara wa mi'atain wa alf yana da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha uku kaga yana shekara sittin da uku kenan haka ne ko ta wannan shekarar ne aka haifi umarul futi a wannan shekarar aka haifi umarul futi lokacin shi kuma shehu tijjani ya fita ya zai shiga fas kenan wada kada bi fas ya shiga fas a sadisu na rabi sani shida ga watan rabi sani min amil mazkur dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha uku wani hannu ma'ahu muna tare da shi min abi sangunin tun daga abi sangunin garin da ya samu fatahi ganin annabi Muhammad kenan ila an wasanna lil fas har muka shiga fas wastafatna fi safarina umuran mun fa'idanci cikin tafiyar mu da al'amarori la nusiha ba za mu iya kiranye ta kuyi ba za mu iya takaita ta ba min ahwali sayyidina radiyallahu anhu daga irin ɗabi'a na shau tijani lam ya tsali alaiha ahadun wanda ba kowa ne itlali ya gane su ba wa shahidna lahu fi zalika safari mun gani a wannan tafiyar min hawariq al'adati abubuwa na keta al'ada min ma satakifu alai insha Allah fi muhalli in mun zo gurin za ku ga yanda abin yake a gun zai zo ne min babu karama ce daga babun karama waɗamma mabar lahu shaharani lokacin da shehu tijjani ya shigo pass ya yi wata biyu a garin pass a marar na radiyallahu da jam'i hazar talifi sai shehu tijjani ya ce a haɗa wannan littafin kaga shekara 63 kenan a shekara 63 shehu tijjani ya ce a haɗa jawarul ma'ani bi amrin min sayyidil wujudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yayi umarni ayi haka mu'akkidan la yanda jitarkahu manzo Allah ya karfafa ba halin abari sai an yi haka ba da an kana amar na rajalahu bit tanziki ma jama'anahu minhu bayan shi wata da da farko duk abin da muka rubuta ya ce a kekketa eh kara saka a keta lisabadin iktirabahul waqti wal hal to lokaci yayi hali ya kai yanzu ayi hatta tafaddala al haqq alaina har sai aka fifitar da abin da ake nufi a kanmu wane ne shine alkabirul muta'ali ubangiji kenan bi amrin da horo min sayyidir rijali daga shugaban mazaji sallallahu alaihi wasallama la yasahu tarku ba yadda za a yi abari sai an yi wala yan babu abin da ya kamata illa jam'ahu dole a tara duk maganar da shautu jani yayi faqad qala lahu sayyidul wujudi manzo Allah ya gaya wa shautu jani ba da amarahu lahu bi jam'ihi bayan ya ce tara wannan littafin ya ce tahaffas alaihi ka kiyaye min wannan littafin liyan tafa biyal auliya a ba'daka domin walida su amfana da shi bayan ka bi hibzihi da da katange shi kaga yanzu yaya ba a tashi ba a tashi fitar da wali shehu tijjani ba shehu ibrahim ba sai da aka yakin basasa sai da aka yakin duniya alam harbul alam al'ula wa sani ba sani na biyu sai an yi wani bala'i tukuna wani abin ya fito jawar ma'ani tana nan tuntuni amma Allah da yake nufin yanzu a fahimci abin da suke cikinta ba don iyawa ba don zaɓin Allah da yadda Allah ya ga dama. Sai da izala ta gama turnukunta, ta yi sama ta yi ƙasa, ta yi sama ta yi ƙasa, ta yi ambaliya a kan bayan da za a yi da jawahar ma'ani ba a yi sa karanta ba. sai ga shi nan ɗan kankanin lokaci har an karanta daga farko zuwa ƙarshe min gilashin ila gilashin waliyan kuma sai suna gane abin da ake nufi a yanzu kaga abin da shirgani ya maza Allah ya faɗa haka ne ta fas alai ka kiyaye min wannan littafin nawa ne liyan tafa bihi auliya ba'adaka bihirzi waliyan da suke bayan ka za su amfana eh waliyan da suke bayan ka za su amfana ko ba komai yanda mutane yanzu da karanta jawahirul ma'ani suka shiga cikin taitayen su suka nutsu to sun san cewa eh abun haka ne eh ko ka karyata ka sha wahala har yan izalan ma akwai wanda suke yin karatun kuma suka ce dama karatu abun haka yake kaga su ba sun dawo wanda an ɗauki littafin an jefa shi a cikin bayan gida an jefa a kwata an ƙona duk an yi an yi iyayenmu kuwa an dake su ya fi shurin masaki dukan da aka musu a dake su a dake su a dake su an yi duk gashi nan me laifinsu sun yi da jawahirar ma'ani shi ne laifin an kafirci da zindikanci da bidi'a kan mun wa mun dana a duk an yi mana ba ba da gashi Allah kuma ya zo ya nuna shi abin ba hakan ba ne gashi kuma ba wani larabcin aka canza ba ba wani littafin aka canza ba jawahir ma'anin ne dai to haka ne famar na shauja ne gaskiya kamar yadda manzo Allah ya faɗa fa marna radiyallahu anhu shaujani ya hore mu bi kitabihi mu rubuta littafin wa jam'ihi mu tara shi wa hifzu ma sharada min masailihi mu kiyaye duk wani abin da yazo daga cikin matsaloli fa farina bi hadal bisharati sai muka yi farin ciki da wannan bishara gayatul farahi was surur gayatul farahi was sururi matukan farin ciki da farin ciki وقد كان عندنا قبل من أعظم ما يدخر في آثار والدخور gashi nan da ya littafin yana wajen mu yana daga cikin mafi girman abin da muke koye shi cikin tsawon zamanayya da abubuwa ana cewa mu kona mu yi abin nan kuma haka ko hadisa ne ma haka yazo fa da farko manzo Allah ya kiyarda eh har aka duk wanda ya ce manzo Allah ya ce a kona a yayyaga a yayyaga sai ina jin abdul amru bin asi abdullahi bin amru bin asi shine yake daga cikin wanda wasu hadisan bai yaga ba aka dawo aka sami aka samu a wajensa wanda manzala da ya sa a yayyaga ce to kaga wannan shi ma wirasa ne shine uktubu li abi shah wannan shine dalilin mutumin sham din da ya zo ya nema aka rubuta masa shine dalilin yarda a rubuta hadisin annabi Muhammad uktubu li abi li abi shah wannan shine ainihin izinin rubuta hadisin annabi Muhammad saboda wani mutumin sham da ya zo ya nema mazala ce a rubuta masa to daga nan ne shi ne aka ɗan bubuɗo abdulrahman abdullahi bin amru bin asi a cikin marubutan hadisan annabi shine wanda ya fi rubutawa saboda duk sauran hadda ne aksar to amma shi ya rubuta an samu innan ba'adin hadisan a hannunsa wanda dama abinda manzo Allah ya ce kar a hada Qur'ani da hadisi a kasa ganewa a dauki hadisi a jefa shi cikin Al-Qur'ani abinda yasa manzo Allah ya hana kenan wancan kara wallahi alam wa kunna qabla hadha al-muddati mun kasance kafin wannan lokaci hina muzika fi gayatil nakadi lokacin da muke yayyagawa muna cikin kunci wa adamin sururi ba ba jin daɗi ila an tafaddala Allahu alaina fi kamalil farhi was sururi har sai da ubangiji ya fifita mu da cikan kamalil farhi farin ciki da farin ciki fa shara'ana fi kitabati sai muka fara rubuta shi wa jama masailihi muka tara mas'alolinsa wa muhawalatihi da kuma duk abin da ke ciki na tsalullaha tamam muna roƙon ubangiji ya cika bijahi badar tamami saboda watan nan na cika alaihi min allahi abdul salatu wassalam wani na aci ma'adar ba za mu cika wannan babin bil mubashirati da bushara zaharat li shaykhana wanda ya bayyana a wajen shehu mu fi awwali umri a farkon rayuwarsa tadullu ala uluwi sha'ani wanda wannan bisharan shi ke nunawa yaya ɗaukakan shehinmu zai kasance wa rafa'u qadarihi da ɗaukakan darajarsa wa makanaci da yadda yake a wajen Allah wala ra'a ru'yan shautu jani bai taba ganin wani mafarki ba illa waqa'at sai abin da ya ganin ya tabbata walau ba da hinin ko da bayan wani lokaci ne kama a habara bihar radiyallahu anhu kamar yadda shi shautu jani ya faɗa babu wani ru'ya da ya sai ya ga abin yadda ya gani shi li'anna ru'yal insan as-sadiq domin ru'yan mutum na gaskiya ta dullu tana nuni alama yanta ilai amruhu fil galibi akan abin da yake riskan mutum mafi rinjaye kama qalat sayyidatuna aisha kamar yadda shugaban mu sayyidatuna aisha radiyallahu anhu as-siddiqiyya ta faɗa awwalu ma fuji'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama farkon abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara gani min alwahyi daga cikin wahayi ar-ru'ya salihatu shine ru'ya as-salihatu nawmi cikin bacci wa kana dama shi ru'ya juz'un min 46 juz'an min an-nubuwati ru'ya yana ba da kashi 46 ne daga cikin annabta wa kana la yara ruyan illa jad mislu falak as-subhi baya ganin wata ruya sai abin ya zo masa kaman hasken asuba wannan bukhari haka ya rawaito cikin kitabul wahyi a hadisin yahya bin bukairi famin al-mara'i shekhana yana daga cikin abin da shehu ya gani radiyallahu anhu allati tadullu ala ma yanta ilayhi amruhu wanda take nuni akan abin da lamarin sa yake kai qala radiyallahu an shaujan yace ra'aitu ana sagirun na gani lokacin ina yaro qabla bulugi kafin balaga ka annahu intasaba li kursiyin kaman an kafa min wani kujera na almamlakati na mulki wa ana jalisun alai ina zaune akai wali asakirun kasiratun ina da sojoji masu yawa wa ana usarrifuha ni nake juya su fi qaba ila hawaiji ce su yi kaza ka ni malikun kai ka ce ni sarki ne waje ruya wannan ruya ra'aha na ganta ne bi aina mabi lokacin na aina mabi wa qala aidan shaudan yace ra'aytu ru'yan na ga wani ru'ya tadullu ala hali kullu na ga kullihi dukkan halina yana duk halina na gani a cikin mafarkin wa zalika wannan kuwa anni ra'aytu sallallahu alaihi wasallam raqibun al-hisani na ga manzon Allah yana yana haye da doki fa qultu sai na faɗa a cikin ru'yan wa ana zahibun nahwi ina tafiya wajen annabi Muhammadu in sallamta in sallamtu alaihi inna masu sallama wa fawqa al-hisan yana kan doki bai sauka ba lam nadrik muradi illa bi mushakkatin yace haka nake faɗa a cikin bacin in nayi masa sallama bai sauka akan dokin ba to lallai ba zan samu lamari na zan sha wuya kafin ya sa wayan sallamtu alaihi gairar rakibin idan nayi sallama a gare shi lokacin baya kan doki fa nadriku muradi min gairi ta'abin shi yake faɗa a cikin ru'yan ya ce ga manzo Allah kan doki sai ce to amma in nayi sallama wa manzo Allah yana kan doki to bukata ta ba su biya ba zai sha wahala amma idan ya sauka nayi man sallama yana yana kasan doki ya ce to muradi muradi na zai cika babu wahala falamma wasaltu sallallahu alaihi wasallam lokacin da naje wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nazala min fawq nazala min fawq al-hisan sai na ga manzo Allah ya sauka daga kan dokin wa sallamta alaihi sai na masa sallama me fasarin ya nuna ba zan wahala ba cikin biyan bukata na fa haka za wa kashi hatsari fi dalika nan yace haka na ji a cikin bacci na hatsari na ya faɗa min kuma haka na gani falla ma sallamtu alaihi lokacin da nayi sallama manzo Allah da kala ila bustani rajulin min aina mabi sai na ga manzo Allah ya shiga gonan wani mutum a garin aina mabi wa harama ya salli sai na ga manzo Allah ya harama yana sallah falla ma aradtu an hare ma'ahu lokacin da na so in bi manzo Allah sallah baina ma ana fi istidar niyyati ina cikin halarto niyya walam ahrum ban yi Allahu akbar ba ta raka wa sajda har manzo Allah ya ruku ya sira sallallahu alaihi wasallam fa ahramtu ma fi sani sai na bi shi a raka ta biyu fakammaltuha ma'ahu sai na cika tare da shi ila an sallama har manzo Allah ya sallama fa awwaltuha sai na mata tawili wa ana fi zalika lahal cikin wannan baccin bi anna nisfa umri yadiu rabin rayuwa na zan yi ta wahala ce walam nadruk fi ashiya'an ba zan riski abin da nake nufi ba wa nisfu al-akhar na karshen kuwa na tariku fi muradi duk abin da nake so zan samu فكان الامر كذلك haka kuma ya kasance ai ku duba shekara nawa yayi 80 a shekara 80 din nan daga neman ilimi sai tafiya sai da yi shekara 40 da biyar 46 46 tun da ya fara wa fi muharramin gada gausur rashid halifatun anil muhaimin al-majid udiya zaka shehana bil arafa hakahu man haqqaqahu wa arrafa wa ba'da sha'anin wal layali irtaqa ila maqamihi azizul muntaqa maqamihi al-maktumi an kulli al-wara siwa an-nabi ma wara'ahu wara ka gani siwa an-nabi ma wara'ahu wara wa fi muharramin gada gausul rashid yana ganin manzala sallallahu alaihi wasallam dan kankanin lokaci sai zama halifatun anil muhammadin al-majid sai ya hau kan kudubaniya wa ba da share bayan wata daya walla yali da kwana goma sha takwas haka malaman suka ce irtaqa ila maqamihil azizul muntaka sai ya hau maqamihil azizul muntaka maqamihil maktum maqamin sa an kullil warasi wan nabi babu wanda ya sani banda annabi ma wara a huwa babu bayansa wanda ya sani sai shi kaga har ya cika shekara talatin da yana kan kudubaniya wanda yake kudubaniya na awa ɗaya ba karamin tashin hankali ba ne kaga awwalaha wasara kama kala saboda haka saddaka an bai sha muna kini komi ya bayar don tsayana za mu shiga sauran buyoyin da abubuwan da ya zo yake magana amma wancan a takure an takura masa ne an ba da mukanin yadda yake so ku gani radiyallahu ta'ala anhu wato ƙudubaniyatu al'uzma hai abin nasa alhamdulillah dai kawai eh amma muka shiga za mu ji don mun shiga babin mu fito da waɗansu kirasosinsa da makamatunsa da abubuwa da abin da ya leƙa ya gani ya dinga faɗawa Allah Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza to nan ne mutum zai gane yaya abin yake eh yaya abin yake an lura da al'umma kuma an rike al'umma kuma an ga al'umma an kai su da rabbul izzati eh Allah ka taimake mu Allah ka ba mu albarkan shi Allah ka karbe mu cikin dariƙarsa ka tada mu cikin dariƙarsa الفيضية أحمدية إبراهيمية تجانية اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار لازم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك واحد من أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ورحمة الله رب العالمين